أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna bakwai ga watan zulqa'ada hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da nawa ne 27 ga watan Mai na shekara ta 2023 miladiyya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa tsarat al'anami alhaji ibrahim ya sarrafi allahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa mini kamin wa adabi lura da littafi na shari'i na lubbun lubbi muna cikin baitin da shekul islami wa tsarat al'anami alhaji ibrahim ya sarrafi allahu anhu yake gaya mana cewa لا تطلب العزة للخلق بلا تعزز عند مليك لا ولا شيخ رضي الله عنه yake cewa karka nemi girma a wajen halittu ba tare da neman girma a wajen mahalicin su ba la wala karkai karkai in zaka nemi girma duk girman da kake nema to ka nema wajen Allah tabaraka ta'ala karka nemi girma a wajen halittu ka nemi girma a wajen mahalicin su mamallakin su shau ya ce karkayi karkayi to muna cikin wannan lulubulub ya ce mana akwai tsayuwar da za ka yi sai ka tsaya a cikin fuskantar abin da kake nema kafin Allah baka to in kana neman girma girma na wajen Allah za ka nema to ana neman ka samu tsayuwa a cikin sha'anin Allah kafin Allah baka girma shine al-istiqamatu fi tawajjuh ka samu tsayuwa a cikin abin da kake nema to shi ne ke mana bayani akan yaya ake a samu istikamar nan yaya ake a samu tsayuwa wanda wannan tsayuwar za ta jawo in kana neman girma har Allah baka girma da sai shi al-istiqamatu ya gole imam sha'rani rahimahullahu ta'ala سمعت أستاذ إمام أبا بكر بن محمد بن حسين بن فورك يقول السين في الاستقامة سين الطلب أي طلبوا من الحق أن يقيمهم على توحيدهم ثم الاستدامة أهودهم وحفظ حدودهم يجي يقول إمام الشعراني رحمه الله تعالى إمام الشعراني ألا مثلهما يناتيوا سمعت أستاذ إمام أبا بكر يجي ياجي مالا لإمام أبو بكر محمد دن حسين دن فورك يناتيوا السين في الاستقامة sinu talabi al-istiqamatu da aka ce sinun din da yake cikin al-istiqama din nan sinun ne na nema ai talabu min al-haqqi ai muna nema a wajen Allah tabaaraka ta'ala an yuqimahum ala tauhidihim ya tsaida su akan tauhidin sa akan kada tashi summa ala al-istidamati sannan ya tsaida su akan dawama akan alƙawuran su uhudihim wa hibzi hududihim sannan da kiyaye iyakokinsu a imamu sharani Allah kara masa yadda ya ce ya ji imam ababakar muhammad bin hussein bin furak yana cewa wannan kalma da aka ce al'istikamatu tsayuwa a cikin sha'ani daidaito samun daidaito a cikin abin da kake nema ya ce sinun din da aka kawo a cikin kalma ai daga ikama ne ko kama ya tashi ko kama shi mutum ya tashi in aka ce istiqama to kaga an kawo sinu an saka a ciki to wannan sinu da aka saka a cikin wannan kalma ta da wanda asalin ta daga kama ne yana nufin nema ne kana nema daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala talabu min al-haqqi an yuqimahum ala bayyinah Allah ya tsayi da kai akan kadai tashi shi na abin da kake nema da kace kana neman istiqama wato kana neman Allah ya tsayi da kai akan kadai tashi sannan bayan nan summa alal istidamati ubudim sannan Allah ya tabbatar da kai ka dawwama a cikin alƙawuran da kai wa Allah tabaraka ta'ala sannan kuma da kiyaye iyakokin Allah to kaga wannan sinun din na istiqama idan kana nema ne kuma ka ka tashi ka tsaya sai a ce wane ya samu istiqama ya samu daidaito ya samu tsayuwa a cikin abin da yake yi shi sa Allah tabaraka ta'ala da zai kira bayan Allah masu irin wannan abu sai ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa kaga bai ce wa Allah wa Allah istaqamu yace bai ce walau annahum qamu ba ko ai za fara wani wajen walau annahum amanu wattaqau haka misali da sun yi imani amma nan da ya tashi sai ya kawo wala ya kawo cewar wa cewa istiqamu ala tariqati ko sun samu istiqama akan hanyar Allah sun tsaya dar kenan to wanda suka tsaya akan hanyar Allah Allah ne suka tsaya dar Allah zai shayar da su ruwa mai dadi la tsaynahum ma'an ghadqan ko to ashe tsayuwa akan hanyar Allah ka samu istiqama shi zai jawo Allah ya ji da kai akan wannan hanyar tasa wallahu istaqamu ala tariqati la'tainahum ma'an ghadqan wanda suka tsaya akan hanyar Allah Allah zai shayar da su ruwa mai dadi linaftinahum fi wa man yurid an dhikri rabbih nasluku azaban sa'dan Allah yake dan ya kawo jarrabawa a ciki sai ya jarrabe ka ba za ka daka hanyar Allah haka kawai ba li nafsina hum fi sai an kawo jarrabawa ba zai yi kace ka daka hanyar Allah ya barka haka kawai ba zai yi ba an ce ka tsaya akan hanyar Allah dar to ai ba wai haka kawai ke yiwa ba sai an kawo jarrabawoyi sai an kawo jarrabawoyi an gwada ka a gani wanda ya ki wa man yuri an zikin rabbihi wanda ya ki ya bi hanyar Allah tabaraka ta'ala sai a jeba shi a cikin azaba ya ki bin ya ki yin zikirin Allah kenan sai a jeba shi cikin azaba sashe idan ka tsaya akan hanyar zikirin Allah nan sai Allah ya jarrabe ka sai ya gwada kai ga tukun zaka iya ko ba zaka iya ba shi yasa in an baka alkare na bayin Allah nan ake gwagwarmaya sai ga mutane sun bi dubu sun kabi da riga amma da kira za a samu dari wanda suke iya yi ko ba gaba ne saboda samun istiqama kan hanyar Allah yana da wahala istiqama kuma shine ka tsaya dar a ciki wani kai wani da riga ne eh ni wani da riga ne wallahi ai na karba ma amma ba wazifa ba zikirin juma'a ba lazimin sai ba ne ba duka ga gare saboda samun istiqama yana da wahala shi yasa kullum sai ka roka ihdina siratal mustaqim kullum a cikin zallolin ka kana neman a dora ka kan wannan hanya saboda waje ne wanda sai ka hau kaman ka zauna sai ka zame sai ka hau kaman ka zauna sai ka zame to wanda ya samu ya iya tsayuwa a kai to shine wanda ya samu istiqama to duk girman da yake nema ko da Allah ba shi da shi yace la tulubul izzara dal kharqi bila ta'azzuzin inda malikin lawala karka nemi girma a wajen kowa a wajen halittu ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala karka yi karka yi to in zaka nema wajen Allah ne sai ka samu istiqama kafin Allah ba sai ce to anan su ne wanda suke neman Allah ya tsaye da su akan kare ta shi ala tauhidihim suna neman Allah ya tsaye da su cikin kare ta Allah din kaga wanda ya san cewar zai nemi girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi tauhidinsa yana kare ta Allah ne a ciki ya san ba wanda ya isa ya yi wani abu sai Allah tabaraka ta'ala ya gane ma'anar tauhidinsa ba yana yin tauhidin da yana faɗa cewar Allah ne mai yi amma kuma yana ganin mutane ne masu yi ba ga Allah ga mutane duk ya hana su guda biyu ba wannan tauhidin yake da shi ba shi san ya dace nema wajen Allah yake nema baya ji baya ji mutane za su masa ko a makamul imani yake ma haka ne imaninsa ya jawo ya tabbatar Allah ne mai komai in ya kai makamul isani kuma damun ya san cewar ba wanda ya sai wani abu in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda haka tauhidinsa yana ya tsaya a kai ya tsaya kan wannan tauhidi ya yarda da tauhidin da yake kansa shine kada ta Allah kenan a cikin komai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahu fi mirati min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit kaga wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa zai nuna mana ayoyinsa a cikin sassa da kawunan mu tanrimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu alhaq har mu gane Allah tabaaraka wa ta'ala har mu gane Allah tabaaraka wa ta'ala kaga mun samu istiqawa kenan sanin Allah da gane Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin halittunsa da kuma kai karan kanka ka duba kanka wa fi anfusikum afala tubsirun ko ku duba kawun kayin kuma za ku fahimci wane ne Allah tabaaraka wa ta'ala to in ka samu wannan ka samu daidaito a cikin tauhidi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai akwai ayar Allah take nuna maka cewa Allah shi kade ne shine tauhidin ai ka kade da Allah tabaraka wa ta'ala kar ka hada masa abokin tarayya to wanda yake so Allah ya bashi girma daga wajensa sai ya samu wannan istiqama ya samu daidaito a cikin tauhidinsa ya tabbatar da cewa Allah ne mahalicci ya halitta Allah ne ya halicci komai sannan kuma ba wanda ya sai wani abu ba Allah ba ya kare da Allah cikin komai yasa ayar aka ce maka awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala kulli shay'in shahid komai Allah yana shahidin sa saboda haka komai na Allah ne lillahi al-amru min qablu wa min ba'd dukkan lamari na Allah ne saboda haka wanda ya samu istiqama ba za ka zo yanzu ka wanke shi da mai sai ya kamare ni sai ya ko kamare shi zai ce sai ce kamare shi to ne samu istiqama ba zai wannan ba zai wannan ba zai ce kamare shi ba nan ma da wani sa dawowa zai lokacin da kamare shi sai zai dawo saboda ya samu da ya tura cikin Allah tabaraka wa ta'ala ai ga shi ne kai sama da shi amma ba zai dora maka laifi ba zai ce to wannan sabon kuma ta ne taho ne sabon da aka aiko ta hannunka aka bayar ka kawo to ka gane kenan ka karba ka karbi sabon sai ka karba hankalin ka kwance amma idan ka ce wane ya maye ka har kamarin ka tsaya kana hukumar marin sannan ka ga yanzu ka ga cewar shi ne mai yi kenan ba Allah ba saboda ka shi ya mare ka to dama ko wani wanda ya sai wani abu da kai akwai wanda ya sai baka amfani ko baka cuta ba Allah ba Allah ne ko to me yasa zaka ce wani ya mare ka na'am me yasa zaka fada eh ko kana da Hausa me yasa zaka fada in dai ka san cewa Allah ne mai aiko amfani kuma shi ne mai aikowar cuta sai wani zo ya wanke ka da mari sai gane Allah ne aiko shi eh abin da kamata ka gane kenan Allah ne aiko shi amma in ka ce a shi ne ya yi kaga yanzu ka ce shi ne mai lahoro la kuwata la ka ce illa billah ka ce illa kuwa kenan shi ne mai karfi shi ne mai komi shi ne zai ba Allah ne zai to ka samu istiqama a cikin tauhidin nan yadda duk abin da ya zo ba za ka ruwa mutane ba ko me wa Allah za ka mera ko me yanzu za ka mera Allah ba wannan wajen ai ka gaba da wuri ba ko sai an dage za a isa amma akwai bayan Allah da sun isa muna ba da wata kisa ta wani bawan Allah mun sha faɗa yana zuwa yana yin kara ne kullum ya ɗebo kara a kansa jirgi guda ya zo ya shigar da shi gidansa to bayan Allah da suke tare suka ce wannan mutumin da an ce kuma sai maza ake baya bishi sai su sai suka ce sai sun bular da shi ya je ya yi karan nan ya zo ya sun zade shiga gidansa kawai suka dauki wuka kawai sai suka tsaga karan kawai sai sai karan ya baje a waje a gaban jama'a ya gama ba ya so gida ya gama shan wahala kawai aka zo aka tsaga igiyar da ya daura karan da shi kawai karan ya baje in kai ne ya za ka yi eh ka zo za ka shiga gidan kenan aka baza shi sai aka baza shi suna bazawa suna jira su ga me zai sai ce kai alhamdulillah dama wallahi na gaji wallahi sai ce alhamdulillah daman ya gaji sai shiga gida kan bai ce musu komai bai ce alhamdulillah daman ya gaji kai ne ka dauko kayan ka mai muhimmanci ka iso za ka shiga gida wani sai ya baza ya baza kaya anya to wannan istiqaman da yake jawowa in ka yadda Allah ne yake yin komai ba yadda za a wani abu ya same ka zuwa wani amma yanzu kana batijja ne kana dan faila wai yanzu sai wani abu ya same ka wai sai ka ce wai wai wani ne ba wani ka tashi ka tsaya wa ko ba gari wadawa wani an sa maka ido wani an sa maka hannu wani an maka kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da kai da Allah ka san Allah tabaraka wa ta'ala ya za ka dora wani ba za ka dora kowa ba sai ka samu istiqama a wannan wajen duk abin da ya same ka daga Allah ne kawai sune allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kar kai zamani sai dadi ne a in musiba ta zo za ce Allah ne ya aiko ta ba ruwan su kawai to sai ka samu istiqama a ciki sannan na biyu wato in kana neman girma ne kafin girman ya samu inda wajen Allah ne girma yace sai ka samu dawwama akan alƙawuran da kai kai alƙawari da Allah tabaraka wataala ko kai alƙawari da Allah ko kowa ya alƙawari da Allah nan a ina kowa ya alƙawari da Allah tun a alamun zarri yawwa tun a alamun zarri ko wa idza qadara rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin a alamun zarri ai kowa ya alƙawari da Allah nan wajen kowan mu kowa ya alƙawari har kowa ai lokacin muna kwaya ne ba sa mana rayuka ba ka san yanzu wani abin da muke yanzu duwa yin shi da ma an gama ko ko yanzu ake an yi shi an gama ko yanzu ake na'am yawwa to kaga anan ba an samu sabani to shi kenan ne mu bar shi mu bar shi a alamu zarri tin a alamu zarri ai ko muna rayuka ba ta mana jikuna ba Allah tabaraka ta'ala ya bayyana mana ya tambaye mu menene alƙawarin mu da zamu yi Allah ya ce ba ni ne ubangijin ku ba alastu bi rabbikum muka ce qalu bala kai ne ubangijin mu eh kai ne ubangijin mu mun yadda kai zamu bautawa kowa duk rayukan da za a yi hadin da tashi kowane rayuwa bai cikin wannan magana kowa inda ya rai ne amma wanda ya fara amsawa ya ce bala'in zatin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saura annabawa suka amsa siddiƙai suka amsa shuhadawa suka amsa salihai suka amsa kowa yana cewa bala bala eh eh kai ne ubangijinmu wasu can na baya kuma sai suka ce bolo bolo su kuma wasu sai bala balan ba ba su amsa da kyau ba to in ka amsa da kyau in ka zo duniya sai ka musulunta na ko ya amsa yi a tuta ya kake zuwa amsa ko ya amsa amma wasu ko su amsa ba to wanda bai amsa ba in ya zo duniya to ba zai musulunci ba kenan sai zama kafiri to ai wannan da ya riga amsa ai saboda haka namun yanayi ne ai shi sa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludun يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو أنا أفهم أنا كم مسلمتي هو ده دان أرني دان مسلمي دان هو ما سيدي إيه أنا سيدي ثم نجيب يهودي كوبا نزاري كوبا مجوجي amma ka zo akan wannan alƙawari na bautar Allah to kai alƙawari a alamun gari zaka bauta wa Allah sai kenan ka zo duniya ba barka ba mai kuma ka annabi ko ya zo ya ƙara tajidijin abin da kai alƙawarin nan annabawa jaddada suke kai alƙawari sai kana alamu gari kam kana halitta yanzu an halitta ka zo duniya to ana jaddada ma ka cika alƙawarin nan da kai ka zauna kan alƙawarin nan kar ka saba bayan annabawa sun isar da sakon su sai Allah ya aiko maka bayin Allah malamai da za su ta gaya maka ga sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kai salloli guda biyar ka ba da zakka kai azumin wata ramadana ka je hajjin Allah baka dama kai kaza ka sada zumunci kai taimako kai me an rinka tuna maka wai alƙawari ne kai wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula Allah ya ce ku cika alƙawarin ku alƙawari abin tambaya ne to wani yanzu yana musulunci yana tsammanin wannan ayyukan ibada ba alƙawari yayi ba yana tsammanin haka to wanda yake so ya samu girma wajen Allah sai ya cika alƙawarin sa duk alƙawura sai ka cika alƙawarin da kake dauka ya zama kana cika alƙawari kar ka zama mai saba alƙawari kar ka zama kana saba alƙawari shi yasa aka ce da ana yabon bayin Allah na gari zaka ce yufuna bin nadri suna cika bakacin da suka yi in sun yi alƙawari za su yi wata ibada wa Allah to ba sa ba sa kaga ana ga maka kai dan tijjaniya dan faila kai ma ka cika alƙawarin ka na tijjaniya da ka karba lazimin safe da lazimin yamma da wazifa da zikirin juma'a kai alƙawari kar ka bar shi kana cika wannan alƙawari da ka dauka kai alkawari na game gari ma ka cika in kana zaka samu girma wajen Allah amma kana saba alkawari to ba za ka samu girma ba sannan yace wa hibzu hududihim ma'anar istiqama har yanzu shine cika kiyaye iyakokin da aka saka musu tilka hududullahi bala ta karbuwa sannan ko bala ta duwa nan iyakan Allah ne to ba za ka wuce ba ka kiyaye ka yi alkawari ka zauna ka alkawarinka ka kiyaye iyakokin Allah ba ka wuce su to shine ake fada yace hadha wa idza ma atayna an-nazara haqqahu fi jami'i ma madha dhikrahu min ta'rif al-istiqamati fa inna nasil ila al-qawli bi annaha aslan طلب الإقامة القلب على التوحيد الخالص وقد تعيد هذه الفكرة حينما تدرك أبعاد ما بين الجزء الأول من الوصية النبوية الشريفة الواردة في هذا الباب قل آمنت وجزء الثاني ثم استقم yace hada yace wannan wai za ma aqaina an-nazar haqqahu idan zamu ba wa kallon mu haƙƙin sa mu duba mu gani fi jami'i ma ma zikrahu duka abin da ya gabata na daga min ta'rif al-istiqama nan meye ma'anar istiqama nan da aka fada fa inna nasiru da qawli zamu isa zuwa ga fadi bi annaha aslan cewa istiqaman nan wani asali ne asalin sa shine talabul talabu iqamatil qalbi shine kana neman Allah ya tsayi da zuciyarka ala tauhidil khalis akan kade ta Allah tsantsa waqad tu'awidu hadhihi al-fikra yace abin da yake karfafa wannan tunanin hina ma tadriku ab'ada ma bayna juzul awwal min wasiyatin nabawiyyati sharifa alwarida fi hadha al-bab yace abin da yake karfafa wannan tunanin shine lokacin da ka tuna tsakanin juz'i na farko na wasiyan Annabi sallallahu alaihi wasallama madaukakiyar wasiya wanda aka rawaito a cikin wannan babin shine kul amantu billah nayi imani da Allah wannan shine juzu'i na farko sannan wajuzu sani juzu'i na biyu kuma sun mustaqim sannan na daidaita ai mun kana ta baya wani ya bayar tare sallallahu alaihi wasallam kulli bil islam qawlan la as'alu anhu adam ghayraka kaga yani wata magana a cikin musulunci wanda ba zan tambayi kowa ba bayan ka sai ce masa me kul amantu billah sun mastaƙi ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaita to a nan zai zance yake duk abin da kake na rayuwar duniya sai ka samu wani abu in baka samu istiqama ba abin ba zai samu ba ko me ko zai samu ba zai samu ba ko me sai ka daidaita a cikin aiki yace idan muka duba da idon gani a cikin tarifin wannan kalma da abin da ya gabata za mu isa zuwa ga asalin abin da ake nema shine tsayuwar zuciya akan tauhidin tabbatacce shine abin da ake nema na farko zuciyarka ta iya tsayuwa akan tauhidi tabbatacce cewar ka yadda da Allah tabaraka ta'ala a cikin komanka yace sannan abin da zai karfafa mana wannan bangare na farko na wasiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam nan shine kamar da muka karanta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul amantu billah kace kai imani da Allah in dai musulunci zaka yi abu na farko da ake nema a wajen ka shine ka ce ka yi imani da Allah idan dariƙa za ka yi abu na farko da ake nema a wajen ka shine ka ce ka yi imani da Allah in haƙiƙa za ka yi wato ma'ana faila za ka yi abu na farko da ake nema a wajen ka shine ka ce ka yi imani da Allah dukkan waɗannan matakan ba yadda za a yi karaka kowanne sai ka samu imani da Allah imanin nan gamsasshen imani wanda ya cika zuciyarka sai ka same shi sannan daga nan shi kenan ka yi sauri kenan a baka yi ba sun mastaqim sannan sai ka daidaita in babu istiqama ko da imani to ba za ka je ba an fahimta ko ka yi imani da Allah amma babu istiqama to ba za ka je ba duk inda ake nema ba za ka ba za ka dawo kenan yanzu mu dauka maqamul islam a gidan musulunci kai imani da Allah ko ka zo kai imani da kai imanin nan sai aka ce to abin da ake nema a wannan gida akwai salloli guda biyar akwai azumin wata ramadana akwai zakkayin Allah baka dukiya akwai hajjin Allah baka dukiya ko ya baka halin zuwa sai ka ce ai na kai imani da Allah kai saboda ka imanin da kai yayi sheka waɗannan ayyukan za ka na su amma jiba jiba za ka yi ba ma je masu za ka na yi za ka yi zira za ka yi zai da ake so ka yi za ba za ka je ba ba ta yadda za a yi ka je ba za ka je ba ashe a ganka a ce wani musulmi ko a ce wannan musulmi ne sai ka cika da abubuwan musulunci sallah azumi zakka hajji da sauran abubuwan da yake kunshe da shi tunda ya shiga islam din ma waje ne mai faɗin gaske wanda za a bude shi da yawa sai ga musulmin ana neman wahala kama a samu shi tun da an ce almusulmi mu na bindi zadi wa yadi musulmi shine musulmin da musulmai suka kukuta daga sharrin harcensa da bakinsa da hannunsa ba zai ba zai cutar da su ba kaga wanda ba haka baya kenan musulunci akwai gyara to ba a je manyan rukunan sai ka cika su ka tsaya a kansu ka shiga musulmi ne amma ka dade baka yi sallah a jam'i ba ka dade baka yi azumin ramadana ba ga dukiya ka ga garfi da zakka ga halin zuwa aikin haji ka fi zuwa kaga musuluncin yana nan amma kuma baka samu istiqama a cikin sa to sai ka gyara wannan in in kuma ka shigo da riga kai dan riga ne ka ce kai dan riga ne ko amma ba lazimin sabe babu ne amma ba wajiba ba zikirin juma'a sai jiba jiba sai kake jefa shi kana jebawa ka yi ka samu istiqama baka samu ba sai ka tsaya dar a cikin aikin ka ce kai dan faila ne amma babu kayan faila a wajensa wato mana ka yi azkar ka samu dan wasu azkar da aka baka sannan ana so kana shudin Allah da baraka da Allah cikin lamuranka da abubuwan da kake yi duka amma ka san Allah kuma baka san shi ba amma abu ka manta ma ciwar ba kai dan faila ne duk abubuwan da aka maka wa sai ka manta Allah ba kaga baka kai inda ake nema na ƙarshen nan ba in kai nan faila ne to aka faila a tare da kai ka iya juhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin duk abin da ya same ka kuma kana aikin faila shehu radiyallahu anhu ya ce yana sai ga almajirin sa a cikin komai ne to in kai almajirin shehu ne a ganka a cikin komai kuma baka manta shehu kana ayyukan da ake yi kai misali ka ka tabbata ka gama amma ya tambaye ka wurin da ake a cikin azkar din ma kaman ta kai ne kai ka wuce kawai to kaga baka zama dan failan ba dole wannan aikin sai ka dora shi kana yin sa kullum baka daina shi ba to shine sunan ka dan failan kaga sai ka samu istiqama to wannan matakai guda uku dukan su sai ka samu istiqama a ciki sai ya ce mana fa inna awwalun fa innal awwala yad'u ila ila tauhid tauhidul hayati wal harakati alladhi khalaqa al mauta wal hayata ليبلوكم أيكم أحسن عملا من هنا جاء الحديث يقول ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة له وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل يجي منا فإن الأول abu na farko da aka bada shine gulamuci billah da aka ce ka iman da Allah ya da'u ila tauhid yana kira ne zuwa gare ta Allah tauhidu hayatun tauhidi na rayuwa wa harkatun da dukkan motsin da zaka yi lillazi khalaqal mauta wal hayata ka sani ga wanda ya halicci mutuwa ne da rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amalan wa zai aikata aiki mai kyau a cikin ku min huna daga nan ja al hadith sai hadisi yazo ya kul yana cewa laysa al imanu bi tamanni imani ba ba guri bane walakin ma waqqara fil qalb shi imani shine abin da ya zauna a cikin zuciyarka wa saddaqahu al amal sannan aiki kuma ya gaskata shi wa inna qauman garratuhum al amani wasu mutane fa burace burace ya rudar da su hatta karaju min ad-dunya har su fita cikin duniya wala hasarata lahu basu da wani abu mai kyau wa qalu sai ce nanu nusinu zanna billah mu muna kikkiawan zato a Allah wa kazzabu amma kariya suke law ahsanu zanna la ahsanu al-amal da sun kyauke sun kyautata zato a Allah tabaraka wa ta'ala da za su kyautata aiki to anan waje abin da ake gaya mana kai da kake neman gima wajen Allah tabaraka ta'ala da shi yace la tulibul izza ladal khalqi bila ta'awuzi inda malikin la wala karka nemi girma a wajen kowa sai wajen Allah tabaraka ta'ala inda kuka kake nema ka nema wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maka hadisi na cewa kula mutu billahi sun mustaqim kace ka imani da Allah sannan ka samu daidaito yace abu na farko shine ka samu kai da Allah a cikin rayuwarka tauhidu hayatin wa haraka rayuwar da kake yi ka kare ta Allah a cikin rayuwanka sannan ka kare ta Allah a cikin duk motsinka ka sani shine ubangiji kan nan allazi khalaqal mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya dan me dan me yi su mutuwa da rayuwa dan me yi liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan kaji inda magana take rayuwa da mutuwan an yi su ne dan a jarraba ka ko don a jarraba ka a cikin kwaye zai ke kyawun aiki an barka kana rayuwa a gani za ka yi kyawun aiki ne ko ba ka yi an kashe waninka don a gani nan ma masoyinka ne ko wanda kake zo to an kashe shi nan ma gaya za ka yi liyabluwa kom ne da ba yi saboda ka yin ka zo ka zauna shiru babu jarrabawan komi a a to sha ninka lalata shanin ka lalace gaba ɗaya ɓaci wata mata ta zo wai wata mata ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam akan an kama sai ta aure ta ita matar mai bayani akan ta yana yana gwada ta yana faɗan yadda take saboda wayar jayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan matar sai ya ce ya rasulullah ko rashin lafiya wata taba yi ba ba ta taba rashin lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to shi kenan ya sallame ta zabi ba zai aure ta ba tunda ba ta saba rashin lafiya ba to ba za a aure ta ba ta je kawai kaga shi daman kan za ka zo ka zauna shiru kawai a'a za a jarraba ka ne ya ka jarraba kan sai a ga wai jarraba wanda aka maka nan ya ya kai liyabulu kuma ayyukum ahsanu amalan bayan ga jarrabawa kaya kaya an kawo maka su ba iyaka an kawo maka jarabawa ba iyaka to shin ka kyauta da aiki ne ko baka jarabawa bayan jarabawa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a cikin hadisi cewa imani ba ba buri bane ba shine imani ba imani shine abin da ya zauna a cikin zuciyarka sannan aiki kuma ya gaskata abin da ka faɗa wa saddaqahu al-amal ai mu musulmai ne a na yi imani ai ni musulmi ne na yarda da Allah na yarda da annabi ba shi kenan ba wane salloli kai ina yi ba laifi ina yi dai kaga baka ga aikin ka bai gaskata ba ko kuma kaje ka dan tijaniya ne na ka bi tijaniya a shehu tijani na da karamomin sa shehu tijani radiyallahu anhu kaza kaza amma yaya aikin shehu tijani ba baka yi baka yi ka shehu tijani ba ruwanka kaga wannan kama ka tijaniya baka zama ba kaje kai dan faila ne amma babu faila a wurinka ba ka yin faila duka ba ka yin shehu a wajenka ka yarda da baki kenan amma aiki ka bai gaskata to ana nema a matakin islam a matakin dariƙa a matakin hakika isa kowanne mataki a ga aikinka ya gaskata imanin da kai ba ka yi imani da baki amma aikinka kuma ya saba ba ba ka aiki in ba ka aiki aiki shi ke na abu ya lalace an isa lasu zama ce wasu mutane burinsu ya rudar da su sun fita a duniya wasu aikar kyakkyawan aiki ba ko daya annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illa allah dakhala janna wanda bai la ilaha illa allah ya shiga aljanna to ba shi kenan ba na fara ai ko ba ga wani shi kenan ai na fara la ilaha illa allah ai shi kenan shau tijani in ka in ka dan tijaniya ne ko shau tijani ya ce sai ka ce shau tijani ai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa ya ce masa fukara'uka fukara'i talamizuka talamizi kullahum la yuzuni ko shoti jani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dauki almajiransa ya sanya a cikin nasa ya dauki dalibansa ya sanya a cikin nasa ya dauki talakawansa ya sanya a cikin nasa duk wannan zamana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shoti jani saboda kai kana dan tijaniya shikenan zaka shiga aljanna bilahi hisabin wala iqabin babu hisabi babu hukuma zaka shiga aljanna shi kenan sai ka ce yawwa a cikin karba yi sai ka ce ya kaka yi tijaniya yi aka ta tijaniya ne saboda ka an irga maka wannan fadayin din kaji su sai ka ce shi kenan hankalin ka kwace ba za ka yi komi ba ya yiwu bai yiwu ba kai dan faila ne an ce wai wani girma ka san Allah har ka kai ka san Allah ka samu sanin Allah amma kuma babu wani abu na ma'arifa a tattare da kai baka komi wanda zai nuna cewa ka san Allah nan babu komi na sanin Allah a wurinka ko daya kuma ka ce kana tare da shi Ibrahim kaga wannan burin ka ne kawai sai ne sallallahu alaihi wasallam ce za a samu irin waɗannan mutane da za su fita a duniya ba su da shi kyan aiki ko daya saboda shi ya ji a ransa cewa a to ai kam ai ai na samu ai na yi kaza na yi kaza sai ya fita bai komai ba sai suna cewa na hanu nusinu zanna billah mu amuna da kyakkyawan da zuwa Allah mu mun yarda da Allah mun yi imani da shi yawa ba wani tsanani ai akwai su akwai wannan mutane wani da ayi wannan mu zalla habawa ne sallan na kullun ina yi Allah ya abi mini ni kam kai ni ba malan ka gani nan ni ba ran aljanna ne ni ba wani gobe ga maka tashi da yake ce shi ba zai ba ko shi ba zai ba ni yake da zai shi ya sani kawai yana da kyakkyawan da duwa Allah in nan tijaniya na ce da shiga aikin tijaniya ce kai shi ba ba sai yayi ya riga ya yarda ya yi imani ya yarda kawai shi ba sai yayi ya yarda ka zama dan faila malam ka zama ka zama ka zama dan faila ka an shi Ibrahim ne ka ka san shi kai ma ka shiga ciki ya ce kai ni ma na da shi ba shi kenan ba sai shi kenan in ka taba shi ce shi yana da kyakkyawan zato annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kuma wa kazzabu ƙarya suke law ahsanu zanna la ahsanu al'amal da suna da kyakkyawan zaton nan da sun kyauta da aiki da sun yi aiki yadda ake neman sa amma saboda ba su da kyakkyawan zaton ne ƙarya suke yi fada da baki ne kawai da ya kai har zuciya za su kyauta da aiki duk mutumin da yace shi musulmi ne amma ba ya aiki musulunci to ƙarya yake yi duk min da yake duk mutumin da yake dan tijaniya ne amma ba baya yake tijaniya ko daya kariya yake duk min mutumin da yake shi dan faila ne amma babu kayan faila a wajensa ko daya kariya yake wannan shine gaskiyar zance in ka ce kai abu kaza ne to ka dage ka aikata aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun haka Allah ya ce kai aiki Allah zai ga aikin naka amma wani aikin ba zai komi ba yau ba sani Allah ne bai jawo kaka ka san wani aikin ba zai komi ba babu da zai damun durran da kai cewar kai yanzu kana aiki ha ba ni ko ibada a wuri na to ka fita a failan ma daga ran nan ka za ka dawo da faila ba dan shi na bala ya san cewar wannan aikin aikin Allah ne Allah ne ya ga dama ya kalle shi ya zama bawan Allah na gaskiya ko ba ka ba tajallin Allah ne ya zo masa ya fito masa ya fito a cikin abdu din ya samu ubudiyya din yake bautawa Allah ne to saboda haka ba zai ji a ransa cewa ya aikata aikin ba saboda haka kai aikin amma ka san aikin ba shi zai yi ba amma dai kai sai Allah ya karbi aikin in kai to wannan shi zai jawo sai ka samu istiqama sai ka samu daidaito in kana neman abu sai Allah baka da shi yace la tudlibul izza ladal khalqi bila ta'azzuzin inda malikin la wala karka nemi daukaka a wajen wani a wajen halittu ka nemi daukaka a wajen mahalicin halittun mamallakin su karkai karkai to tsayuwa za ka yi cikin ayyukanka in ka nema wajen Allah tabaraka ta'ala sai Allah baka wannan shine juzuki na farko na maganan wato qul amantu kai iman da Allah sannan zai mana bayani ko me istiqama da shine karatun da zamu tashi akan sai Allah ya yarda abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shewa yake so mu gane a cikin wannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana gabaki daya Allah ya kawo mana alkhairi duniya da lahira albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mujizar sa albarkacin shehu Tijani da karamar sa albarkacin shehu Ibrahim da faidar sa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alikin dini ya kana wani ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين